الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله يومنا رانا الصبر شاءكو قوة الرجب هجرة دبو ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya karatu a cikin littafin irshadu salik da aka fi sani da askari darasinmu na tara to muna nan cikin bayanai suka shafi a matsaloli wato na shafa akan hufi da kuma abin da ya shafi taimama kuma da ce faslun ai haza faslun ya kunshi bayanai akan abin da ya shafi dalilan da ke sa a yi taimama da kuma abin da ake taimama da shi da kuma siffar yanda ake yin taimama ɗin e shi ne wato alintikalu ila tayammumi wa ahwalihi ciranta zuwa ga taimama da kuma ahwal na shi taimama ɗin mm. to yantaƙilu mukallafi wanda aka ɗora masa wajabcin yin wanka ko alwala to amma sai bai samu damar yin su ba to yantaƙilu yana ciranta ilatta yammumi zuwa ga taimama safaran wannan hali ne halin kasancewarsa yana matafi wa habaran da halin kasancewarsa yana zaune gida ita ce mama ba sharaɗi ba ne sai a halin tafiya hatta mazauni gida to idan dalilin taimaman ya kama zai yi taimama to a yaushe zai yi wannan ciranta zuwa ga taimama ɗin sai ce li'adamil ma'i idan aka samu rashin ruwa tunda wanka da alwala da ruwa ake yin su to shi kuma ya rasa ruwa kuma gashi yana da buƙatuwa zuwa ga yin ibada e to sai ya koma zuwa ga taimama sai ta zamo badal na wankan da kuma alwalan au ta'azzur isti'malihi limaradin ko kuma ya zamo amfani da ruwan ya buwaya ba zai iya amfani da ruwan ba limaradin saboda wani rashin lafiya da yake tare da shi wannan rashin lafiyan ya hana masa amfani da ruwa kila likita ya ce masa to wannan ciwo naka baya son ruwa su shafe shi to shi ma wannan sai ya ciranta zuwa taimama ya ta batun wankan ko alwala au khawfi ziyadatihi ko kuma ya ji tsoron ƙaruwar rashin lafiya eh ya ji tsoro idan ya yi amfani da ruwan nan ya yi wanka ko kuma ya yi alwala to ciwon zai iya ƙaruwa kila yana da ciwon ƙashi kuma gashi ana cikin yanayi na sanyi na hunturu to sai ya ji tsoron cewa in ya taɓa ruwan nan ciwon faƙaruwa ma zai yi sun ce zai gano hakan ne ta bitta jariba wato ta yadda shi ya ilmantu akan haka a lokutan da suka wuce ya aikata hakan kuma hakan ya faru ko kuma aka samu likita ƙwararre sai ya gaya masa hakan cewa to fa ciwon nan naka in ana sa ruwa a wurin to ciwon zai ƙaru to shi ma a nan sai yanta ƙilu ilar tayammumi sai ya ciranta zuwa ga taimama auta akhuri bur'ihi ko kuma ya ji tsoron jinkirin warkewar shi wannan raunin ko ciwon da tare da shi idan ya yi amfani da ruwa eh wato yanayin ciwon to in ruwa suna haɗuwa da shi to zai daɗe bai warke ba to shi ma a nan zai gano haka dai bitta jiriba a wurinsa ko kuma ta hanyar likita ƙwararre ma'ilmanci to shi ma sai ya bar amfani da ruwan sai ya koma zuwa ga taimama au hudusihi ko kuma ya ji tsoron duwannan haɗafi ne ko ya ji tsoron wato faruwar sabon ciwo lafiyar salau amma yana jin tsoron amfani da ruwan to zai sabbaba masa rashin lafiya shi ma bi tajriba ko ta hanyar likita wato wani yanayi ne ya samu kansa wanda wannan yanayin duk shekara in wannan yanayin ya shigo ya amfani da ruwa sai ya samu ciwo e, kamar na mura ko na malaria ko na ciwon asma da makamantansu ko na ciwon ƙashi ya saba duk lokacin da ya amfani da ruwa irin waɗannan lokuta irin waɗannan cututtuka suna faruwa da shi ya saba ganin haka ko likita ya gaya masa haka to shi ma a nan sai ya hita batun amfani da ruwan sai ya je ya taimama ausu kutse odwin lishiddatil bardi ko kuma ya ji tsoron faduwar wata gaba ta jikinsa eh kila yana rayuwa irin kasashen turai din nan ko wuraren yankin su algeria inda ake tsananin sanyi to sai ya ji tsoron iya amfani da ruwa wata gaba tasa ko yatsansa wani sashe zai iya cirewa ya faɗi saboda tsananin sanyi shine lishiddatil bardi saboda tsananin sanyi to shi ma ya zamo haka bitajiriba ko kuma ya zamo waɗanda suke masana sun gaya masa haka e to sai ya bar amfani da ruwan sai ya koma zuwa ga taimama au adami munawilin ko kuma a ga ruwan amma bai da lafiyan da zai iya zuwa ya je ya ɗebi ruwan kuma ya rasa wanda zai kawo masa ruwan ya rasa wanda zai kawo masa ruwan kila baya da lafiya yana kwance baya iya tashi to ko da yana ganin ruwan in dai ba zai iya zuwa ya ɗebo su ba kuma ya rasa wanda zai kawo masa ruwan da ai shi kenan sai ya koma zuwa ga taimama au alatin ko ya rasa na'urar da zai ɗebo ruwan da shi kamar wasaki guga kenan eh ya rasa kuma ga lokacin sallah ga ruwan gari jiya ga komai amma ba abin da zai jayi ruwan eh to shi ma sai ya ciranta zuwa taimama au khawfi atashin mutawaqqa'in ba mutawaqqi'in ba mutawaqqa'in ko kuma ya ji tsoron ƙishirwa mutawakka'in wanda ake sauraron aukuwansa ko da a lokacin ba ƙishirwan amma yana tunanin kila nan da awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku ƙishirwa za ta dame shi e kila matafiyi ne duk bayan minti talatin ana cikin yanayin zafi sosai sai ya ɗan sha ruwa saboda ƙishirwa miyansa ma ya bushe to sai ya zan ruwan nan in ya yi alwala da su to ba abin da zai saura wanda in ƙishirwar ta zo zai sha ruwan to kuma lallai lallai ƙishirwan nan yana sauraron aukuwanta kamar irin yankunan da suke rayuwa da rashin ruwa sai kaga ruwan ma na sha to maleji ake yi ɗan kurɓawa kawai ake ana ɗan jiƙa makoshi sai a abin nan e to anan sai hita batun alwala domin kawar da wannan kishi ɗin e to kaga min babu aula in ya zama yana cikin kishin kenan misali yana jin kishin ruwa kuma ruwan ba su wuce ya alwala da su ba in ya alwala kuma ba abin da zai sha to sai ya hita batun alwalan sai ya sha ruwan sai ya kawar da kishin eh sai ya taimama to kaga haka shi yafi zama mafi cancanta sama ga inda ba kishirwan amma ana sauraron aukuwarta shine mutawaqqa'in walau ala gairihi kuma kishirwan nan koda akan waninsa ne eh ma'ana koda ba shine kishirwan za ta sama ba koda waninsa ne to lallai ya bayar da ruwan nan ga waninsa don ya gusar da kishirwar da ke wurinsa shi kuma ya je ya yi taimama wannan ma malamai suka ce ko da ma dabba ne wanda yake mutarami kamar kare na farauta to ko da shi ne yake halin jin kishirwa ko kishirwa zai same shi to sai zan kai kuma kana da ruwa na alwala to ka ba shi ruwan ka fasa alwalan in ji shari'a sai ka je ka yi taimama saboda ceto rayuwa da kishirwa in ya yawa sai ya jayo kisa sai ya jayo kisa walau waje da huda ya samu ruwan bi wakatin a lokaci na muhtari kenan ga ruwan ya samu yanzu yana ta neman ruwa kuma Allah ya sa ya samu ruwa kuma cikin lokaci na muhtari wanda wannan shine mu'tamadi a mazhaba eh duk da abin da zai faɗa to ba shine mashhuri ba a mazhaba lauta shagala to ruwan nan da ya samu kuma cikin lokaci na muhtari da ya shagaltu bista imalihi da amfani da ruwan ta fuskar yin wanka ko alwalan la kharajal waqatu daruriyu to da lokaci na darura ya fita eh to shi ma wannan khilaful mashhuri abinda an mashhuri la kharajal waqatul mukhtaru eh ai lokaci na muhtari ake magana anan ba wai daruri ba tunda shi daruri in ya fita kaga sallah ta riga ta zama qada'i kenan to a irin na abin da yake mashhuri a mazahaba idan ya zan ya samu ruwan a lokacin muhtari sai ga cewa in ya ce amfani da ruwan kila lalurar wanka gare shi ko alwallan ma'ana lokaci ya masa kunci to ko da zai gama amfani da ruwan na ibada lokacin na muhtari ya riga ya fita to a nan malamai sai suka yi saɓani e, a nan ya zai yi shin zai ci gaba da amfani da ruwansa ne domin kula da tsalki ya hita batun lokaci kwai malaman da suka faɗi haka ko ko a'a zai kula da lokaci ya hita batun ruwa ya je ya taimama to shi ma akwai malaman da suka faɗi haka e, amma a daruri a nan almukhtaru suke kawowa su malamai to fa mazhabul magaribati mazhabar malaman yamma na malikawa wanda da muka yi tarihinsa mun faɗi suwaye almagariba ko ba faɗe su ba to to mazhabarsu su sai suka ce luzumuhu alwalad dai tallazance shi su a nan sai suka fifita tsarki a kan lokaci suka ce a tun da dai ga ruwan don jin tsoron fitan lokaci na muhtari kawai ya je ci gaba da amfani da ruwan ko da ya zan kamin ya gama amfani da ruwan lokacin na muhtari ya fita wannan ba komai a kansa sai ya sallarsa a cikin lokaci na larura su sai suka bibita tsalkin akan lokaci a nan wa mazhabul iraqiyina su kuma mazhabar mutanen iraq ta shi malam kenan ya ce a'a ya tayammamu suka ce zai yi taimama shi ta batun amfani da ruwan tun da dai kamin ya gama amfani da ruwan lokacin ya riga ya abin nan sai ya taimama amma bisa ga maganan da ya faɗa in har tabbas lokacin na lalura ne a cikin shi ya samu ruwan kuma ya zan lokacin ya riga ya yi kunci ya kai ƙarshe in ya ce kamin ya gama amfani da ruwan lokacin sallah ya riga ya fita kwata-kwata na larura e, to a nan tabbas ba ma wani maganar saɓani kawai sai ya ciranta zuwa taimama e, sai ya hita batun alwala ko kuma wankan sai ya taimama ya ibadarsa saboda kiyaye alfarman lokaci saboda shi lokaci na lalura kamar yadda za a faɗa in an je bayanin sallah to shi ne lokaci na ƙarshe na kowace sallah da zarar ya riga ya fita kuma shi kenan eh to amma dai ita wannan matsalan da yake magana a nan malamai lokaci na muhtari suke kawowa shi ne ake da saɓani a kansa shin in zai fita shi muhtari tunda cikinsa aka so mukallafi ya bayar da sallah to kuma in ya ce amfani da ruwan ko da zai gamawa lokacin ya riga ya fita ya zai tunan ne adda saɓani eh to su mutanen iraq sai suka fifita tsalki akan lokaci sai suka akka sama almagariba wa hakahu kuma shi wannan ra'ayi na al'iraƙiyina al'abahariyu babban malamin nan Muhammad ibn Abdullahi ibn Salih al'abahari, eh, imamun ne faƙihun, eh, babban malamin fiƙihu ne. To, shi ya hakaitu wannan ra'ayi na su al'iraƙiyina riwayatan a matsayin riwaya zuwa ga al'imamu Malik. E, cewa ya ciranta zuwa ga taimama hita batun alwala ko wanka. duba da alfarman lokaci to kamar shi mai askari yana ƙarfafa ra'ayin na mutanensu shi ya fi ƙarfi a wurinsa to amma dai kamar yadda muka faɗa za a duba ne in lokacin na muhutari ne to gaskiya ya yi alwalan shi ya fi ya yi alwalan shi ya fi sama ga ya taimama in dai kawai don jin tsoron fitan muhtari ne in kuma na larura ne to ya yi tabbatin alwalan ya yi taimama eh wannan shine abin da ya fi to sai bayani kan da mi ake taimama wai tayammamu mukallafi yana taimama bi jami'i anwa'i wajhil ardi da fuskokin ƙasa gaba ɗaya duk wani abu da yake fuska ne na ƙasa to za a iya taimama da shi hatta soldi hadda ƙanƙaran nan mai sulbi to za a iya taimama da ita tun da ƙasa ce haɗe take da ƙasa ko kuma faƙo wanda yake ya bushe ba turɗa a kansa ba yashi ko ka ɗora hannunka ba abin da za ka gani ya taso da shi to za a iya da taimama a kansa wal ma'adini da kuma wuraren da ake tonon zinari ko azurfa to galiban za ka ga ƙasar wurin takan ɗan canza daga yanayin ƙasa wadda aka saba da ita to ko da ita ce dai za a iya taimama amma da sharaɗin malamta ta gayyar an asliha in dai bata canza daga asalinta ba in kan ta canza ta dahe ta koma wani abun daban to wannan suka ce ba za a yi taimama a kanta ba sai ka je ka nemi wata ƙasan wayal zamul adima a talabu neman ruwa to yalzamul adima ya lizimci wanda ya rasa ruwan in mutum ya rasa ruwan da zai yi alwala da shi ko wanka to ba ya kawai zai je ya taimama ba a sai bayani ma ba wai da ya lalaba ba ruwa shi gida zai je ya ce ai to ai an ce ai taimama ai an ce fata yamma musa idan tsaye ba shi yasa ya ce wayar zama yana zama masa tilas wajibi ya nemi ruwan sai dai neman sai suka yi bayani sai ce malam ya taya kanil adama in dai ba wai yana da yaƙinin cewa ko ya nema ba zai samu ba in kan yana da tabbacin ko ya nema ba zai samu ba to ya tema masa ba ruwan inda yake kuma yana da tabbacin ko ya je ya nema ba zai me yawwa kenan in yana tunanin zai samu ya je me yawwa to can zai nema ko au yaskunu an masafatin ko ya safiru ya samu ku au ya kunu to wasu nuskan ya skunu wasu nuskan kuma ya safiru eh akwai mabambantan annusa eh to au ya kun ko kuma ya kasance shi marar ruwa ɗin alama safatin yana kan wani zango na tafiya da inda yake kenan da inda yake tunanin ya je ya samu ruwan ta wannan masafa zangon tafiya ɗin tana wahalar da alamisilihi ga irinsa wala Allah shi da cijo ne tahiya ma ta minti ashirin tana wahalar da shi to sai zan inda ruwan yake kuma ana buƙatar tafiyar minti talatin ko arba'in to an ɗauke masa tafiyan tunda akwai mi akwai wahala akwai mashaka sai ya tema masa ko yawwa amma in ya zan tafiyan a irinsa ba wahala kila matashi ne ƙarfa kila ma ɗan bal ne kullum cikin gudu yake to shi kan tafiyan koda tana da tsayi in dai ba ta wahalar da shi to ya je ya nemi ruwan kenan nema yana da alaka da yanayin shi wanda zai nema sannan a ina ne zai na nema au ya khafu talafa nafsin ko yana jin tsoron halakar ransa wurin na an ce masa akwai zakoki ko kuraye ko barayi masu kashe mutane eh kila labari aka bashi ko kuma a tabbas akwai su to shi ma ya fasa zuwa wurin sai ya taima masa aw malin ko talafan halakan dukiyarsa eh kila misali nan inda yake yana hukun dukiyarsa ne in ya ce je nemo ruwan koda zai je ya dawo lafiya loto ba lalle bane ya dawo ya isku dukiyar tasa mai yiwa in ya daga wasu su zo su wasashe masa dabbobi ko abinci to shi ma sai ya yi taimamarsa wa ya tulubuhul musafiru min rufqatihi to wanda an matafi shi kuma yanayin neman ruwansa ya sha bamban da wanda azzauni gida a bayanin da ake duka ana bayani ne ga wanda azzauni gida can wayal zamul adima talabu malam ya tayakkanil adama aw yakun ala masafatin tashaqqa ala mislihi aw yakhafu talafa nafsin aw malin to wannan ana magana ne ga mazauni gida to matafi fa shine ce wa yatlubuhu yana neman ruwan almusafiru matafi min rufqatihi ga abokan tafiyansa ya akwai su kuma yana tunanin ba za su yi masa ruwa ba eh to shi nan na neman sa zai tsaya kawai da ya nema ga abokan tafiyarsa suka ce ba za su bashi ba ko suka ce ba ruwan to sai ya yi mi sai ya taima masa ba a kallafa masa ya bi daji ba tunda matafi ne zai iya bacewa ko ba gaba waya lizamu shira'uhu kuma yana lizimtar sayan ruwan nan idan ya zanga ruwan aka ce ba za a ba shi kyauta ko sadaka ba sai ya saya to wajibi ne ya saya inda yana da kuɗi amma fa bima la yujhifu bimalihi ga abin da ba zai kawo na kasu ga dukiyarsa ba kila guzarinsa ya riga ya auna ya yi kasafi rana kaza zai kashe kaza rana kaza zai kashe kaza rana kaza zai kashe kaza adadin kwanakin da zai yi to sai zan in ya cire kuɗin nan ya sai ruwa to za a samu wani yini ko kwanan da babu kuɗin da zai sai abinci a wannan yini to shi ma a nan sayan ruwan ya faɗi sai ya je mi in dai bai samu a bashi kyauta ba ko saraka eh amma in ya zan sayan ruwan ba zai kawo na ƙasu ga dukiyarsa ba ko tawaya ga dukiyarsa ba ba zai taɓa guzurinsa ba a komai sai saya wa ƙabuluhu haka nan kuma wajibi ne gare shi an ba shi kyautar ruwan ko sadaka ya karɓa kada ce a ni ai ba an san kyauta ko sadaka a dole ne ya karɓa tun da ba shi aka yi ko? tun da ba shi aka yi laƙabulu ba laƙabula ba laƙabulu samanihi banda inda aka ba shi kuɗin sayan ruwan don yana da rama ya ce bai amsa idan akwai bambanci da a ba shi sadakan ruwan ko kyautar ruwan da inda kuma kuɗin sayan ruwan aka ba shi suka ce shi wannan da ya ba shi kuɗi zai iya yiwa ya masa guri bayan sun dawo gida da wani abu ya haɗa da ce to kai da ma kuɗin alwala ma sai an baka gaba gaba amma shi wanda ya bashi kyautar ruwa ko sadakar ruwa to galiban ba a cika samun guri ko faɗi a kai ba to shi yasa shi aka ce zai iya karɓa wajibi ne ma ya karɓa amma a bashi kuɗi a ce sai ruwan to nan yana da zaɓi yan ya ga dama ya karɓa sai sai ruwan ya yi alwala in ya ga dama kuma saboda jin tsoron kada a yi masa guri ko faɗe sai ce shi ba zai karɓuwa ba sai je ya taima masa kawai sai ya yi taima masa kawai ya taima masa kuma ibadarsa ta yi tunan za mu kwana insha Allah sai wani karatun sai a tashi sifatu tayammumi yadda za a yi taimama abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka Allahumma na'am subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah So that. Ba tambaya ko? Na'am. Gashi an faɗa? Ai karatun da an kai ke. inda ya kyauta ne ko sadaka to wannan wajibi wayar zama an ce amma in kudin ruwan ne an ka bashi to na yana da zabi ko ba gaba to da saye da a bashi kyauta ko sadaka wannan duk wajibi ne eh wajibi ne tunda su ko an samu faɗe to ba kasafai ba e sabanin wanda ya bashi kuɗi ya sayi ruwan to ta rana in rigima ta haɗa su zai iya ce masa to ai nan muka yi tafiya da kai ruwan da za ka yi alwala ko wankan janaba ma sai da na baka kuɗi ka saya to shi yasa sai malamai suka ce to nan yana iya cewa ma bai son kuɗi sai ya koma ya yi teba masa kuma ibadarsa ta yi lafiya lau saboda shi musulunci to kuma koda ya ce kai abu za ka ga kuma yana mura'ati na mutunci eh yawuwa eh, to yana kula da wannan ya fahimci abu kaza zai bayi zuwa ga zuban maka da mutunci to zai iya sa a ce to wannan abin ma ka bar shi illa musulunci shine zai kama ba kai ne za ka yi abu don ka kare mutuncinka yau sai ka jira in musulunci ya ce to abu kaza ka bar shi don ka kare mutunci to ba kai ne za ka ce abu kaza to ai in na yi kaza kaza mutunci na zai saboda haka ba zan yi ba kaga yanzu kai ke wa kanka hukunci kuma kariya kai ne ke ba kanka kai kake ba gaba musulunci ke ba gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله